Bismillah, Studio Alhuda wa Nur da ƙwar ke gabatar muku da darasin littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Al-Ihsan mai gabatarwa Ismail Adam.
درسي نا 23 السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله نعم barkanmu da wannan lokaci da kuma komowa zuwa ci gaba da darasinmu a littafin amdatul ahkam min kalami khairul anam idan ba mu manta ba za mu tashi a babul araya muna cikin kitabul buyu'i ko? babul araya babi da zai magana akan wani cinikayya da ake ce masa bai'ul araya shine mutum ya ware wani dabino masalan ana yi akan dabino ne galibi ka ware dabino wanda yake danye cikin dabinanka ka siyar wa wani da yake da buƙatar shi ya rike shi a matsayin kayan marmari ko kuma in ba dabino ba za mu iya ɗaukan duk abin da ana iya amfani da shi a ɗanye kuma in ya bushe ma haka to shi da yake buƙatan wannan ɗanyen za ku yi cinikayya da shi ya baka bushashe ina fata an gane shi kuma zai amfani da wannan saboda wata buƙata ta shi to wannan ya halatta illa iyaka yana da wasu ƙa'idoji kun ga za ku ga kamar ya yi kama da cinikayyar muzabana shine ka sai da ɗan itace a jikin itacen da kuma wanda yake an cire shi ya yi kama da wannan amma kuma an togace wannan ina fata an gane yawwa malam ya ce alhadithul hadi wa sittuna ba'da almi'ataini an zaid bin thabit radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها حديث دقى زيد بن ثابت رضي الله عنه يكي سوى للي من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يا يرنغمي لصاحب العرية قوان دي كده دبينو دنيي yana so ya sayar da shi da dabino busasshe ga wanda yake da bukata ya yi rangwame an yabi a ya siyar bai kharsiha amma ta hanyar ƙididdige ko ƙaddara yadda ɗanyen dabinan zai iya zama idan ya koda ya bushe sai ku yi ƙididdige ku gani cewa in ya bushe shi ya baka kwano goma to idan ya bushe shi ma wannan ba zai wuce kwano goma ba saboda ba a so a samu fifiko idan jinsin abu ya zama iri ɗaya aka samu fifiko ya riba ta shigo ciki ina fata kun ga dabino ne gaba daya amma wannan danye wannan bushashe kuma galibi wani lokaci idan ya bushe din zai iya rage yawansa in a bushe in a danye yake to sai ku kaddara ku ga cewa ko da ya bushe ba zai wuce adadin kwanan kwanan da ka karba nashi ba adadin yawan wanda ka karba nashi to sai an yi wannan kaddarawan tukunna ya halatta sannan kuma ga wanda yake da bukata na fata an gane sai malam ya ce akwai wasu fa'idodi ƙarƙashin wannan halastawan da aka yi kaɗan daga ciki idan muka lura za mu ga yana kama da bai'ul muzabana amma kuma sai aka togace shi a ciki na farko daga cikin fawa'id an tukhrasa an-nakhla بما تؤول إليه تمرا لطلب المماثلة أقدر يوان دبينا yawan da zai iya kasancewa bayan ya bushe ya zama busasshen dabino saboda a samu matsala kamance a samu daidai wa daida wajen yawa kar ya zamanto ya baka kwano goma kai kuma wanda ka sayar mai ɗanye inda zai bushe zai iya zama kwano tara ko kwano goma sha ɗaya kun ga an samu raguwa a can ko kuma an samu daɗuwa to dole sai an ƙididdige yadda zai iya zama na biyu an ta kuna limhutajin ilar ratsubi liya a kulahu ratsuban ana yin wannan ga wanda yake da buƙatar ɗanyen zai ci shi a matsayin ɗanye za ku yi haka da shi na gaba Allah ya kuna ma'ahu nuqudun yashtari biha ya zamanto ba shi da kuɗin da zai iya siyan wannan dabinan ne tukunna shi ba shi da kuɗi da zai iya siyan ɗanyen kuma yana da buƙatar ɗanyen yana da bushashe to sai a zo a yi wannan cinikayyar ka ba ya baka bushashen ka ba shi ɗanyen ɗanyen da yake jikin ɗan itacen da yake jikin itacen ina fata an gane ya zamanto ƙa'ida ba kuɗi a wajensa wanda zai siya sannan na gaba an yi taƙoba ba ƙabla tafarruq a samu karɓiɓeniya gabanin arabu a majalisin da aka ƙulla wannan cinikayyar fattamru bi kailihi ya zamanto dabinan da zai baka a aune yake adadi kaza gashi nan ya dan biyadin saboda jinsi ɗaya ne wannakhla bi takhliyatiha shi kuma dabinan a tabbatar an ciro 'ya'yan itacen da suke jiki kar ya karbi ka karbi dabinansa ya tafi a ce daga baya za a zo a cire na fata an gane to wannan ka'idar sai an same su sannan Allah ya zida an khamsati ausakin kada yawan abin da ya baka na dabino bushashen ya karu akan ausuki biyar shine kwano 300 ko kada ya fi haka amma ya yi ƙasa da haka ba matsala daga ausu ƙibiyar dai abin da ya yi ƙasa wannan su ne ƙa'idojin da aka wato sharɗanta ƙarƙashin bai'ul araya ina fata an gane yawa daidai wa daida shi ne ai saboda jinsi ɗaya ne yau a za a gwadanta a ga idan ya bushe zai iya kaiwa kaza kwatantawa za a yi shi nashin da ya bakan ne za a aune yake shi kuma wannan da yake kai idan da zai bushe zai iya zama kwano kaza to shi kenan kun yadda akan haka shi kenan sai baka aunan ne wanda yake bushashe kai kuma a ciro a tsinko wancan wanda yake danye shi kenan yana jikin wanda za a tsinko bi takhila takhilihi ne can a bayan karanta wani hadisi yace yuqtala ba wala yuqtala khala'a ko yawa shine cirewa a ciro shi sai an ciro wancan shi kuma ya baka kai yadan biyadin din kenan wannan shine yadan biyadan yadan biyadin ita ce ka'idar abu idan suka zama jinsi daya za a yi yadan biyadan kuma mithlin sai an samu daidai wa daida kuma hannu da hannu amma idan an samu ikhtilaf na jinsi wannan yadda kuka ga dama za ku yi cinikayyar ku na'am eh in kuna ganin cewa idan ya bushe zai iya zai ragu yauwa to sai a gwargwada a gwargwadon da yadda kuke ganin zai kai shine yauwa ya danganta akwai abin da baya raguwa wani abin in ya bushe da yadda yake a ɗanye yawan su ɗaya akwai me e to ka gani akwai wanda raguwar ba wani sosai bane wanda ba za a samu matsala ba na'am hadisi ko babi na gaba ko hadisi ne yawa na'am al-hadisi thani wa sittuna ba'da al-mi'atayn hadisi na 262 an abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama رخص في بيع الأرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ya ce daga abi huraira radiyallahu anhu ya ce lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi rangwame ga cinikin araya za a iya yi fi khamsati ausukin a cikin abin da bai fi ausuki biyar ba au duna khamsati ausukin ko abin da yake kasa da ausuki biyar ai mun san ausukin ko ha ba ha ba an wuce magana ausuki tun a wajen zakka ausuki jam'i ne na me wasat alwasat me yake nufi tiya tiya nawa sittin sittin so biyar nawa ɗari uku haba tun a wajen zaka muka wuce nan ko baka nan muka karatun zaka ausukin ai jam'i ne na wasat ko alwasat shine kwano kwano guda sittin kwano sittin kwano sittin so biyar nawa ne ɗari uku to shi ne nan ci hadisi na gaba babu bai'in nakhli ba'da ta'biri babin nan zai magana akan sai da dabino bayan an masa kilili akwai abin da ake ce mai kilili shine barbaran dabino ko za a ciro furen dabino namiji a je a saka a jikin furen dabinuwa mace a ɗan saka wani a barbada haka shikenan kawai wannan shi zai sa ka fito ya yi magariya mana mata ko? dasawa ake? a gama su a guri ɗaya yawa a ɗaure su ikon Allah kai wato shi ne Allah kowane abu kalakana zaujai ne kenan Allah kuma ta kyaurin kaga an samu jinsi guda biyu namiji da mace namiji da mace kuma dole sai an samu wannan haɗuwan tukunna za a haifar da 'ya'ya wannan ita ce hikima ta Allah kun ga wannan su ma kamar aure ne tsakanin su sai da in ba sa wannan kirlin ba shi wancan dabi macen ba ta yi ba za ta yi ne ba lalle ba ne ta yi ba za su yi kyau ba ko ba gani a to ba sa ba za su amfana ba sosai saboda ba ba kirlin amma an yi kirlin za su fito su yi kyau yawwa hikima ta Allah sai to zai bayani akan sai da dabino bayan an mai kilili dabinan ka ne bayan ka mai kilili kuma sai kai ga ra'ayinka sai da to ya ake ciki ya cinikayya zai zama an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man ba'a nakhlan qad ubirrat qad ubirat fa thamaruha lil bai'i illa an yashtarita al mubta' wa li muslim man ibta'a عبدا فماله للذي باعه إلا أن يسترد المبتاع daga abdullahi da umar radiyallahu anhuma ya ce manzala sallama ya ce wanda ya sai da dabinuwa wanda ya sai da bishiyar dabino ko kad ubbirat an riga an mata kilili fa samaru halil ba'i idan ta itacen ya nuna ya fito to na mai siyar wanne kai da ka siyar naka ne ka siyar ma bishiyar dabinan kuma ka riga bayan ka mata kilili ka siyar to yayin da ƴan itace suka fito dabino ya fito kai ne kake da ikonsa kai da ka saida sosai ma illa an yi sharɗar mubta'u sai dai idan mai siya ya sharɗanta maka to har da ɗan itacen shi kenan to ya zama nashi kenan an gane in ya sharɗanta maka wanda zai siya eh na siya dabinan ka gashi kuma ka mai kilili to ka yarda idan ya nuna ya fito ya nuna na ɗauki ɗan itace dabinan nawa ne ‘ya'yan itacen ya yarda shi kenan kalas amma ba samu wannan yarda ba nashi ne in ya cire kayan kai kuma ya ci gaba da amfani da dabinan da bishiyar ha kamar ya me zai da ita ba fitowa ya ba ai wani ma zai ƙara fitowa ko ka gane a'a wannan kuma ana maganan kawai dai duk lokacin da ta fidda tsaron nan sai an mata kilili tukunna dabinin zai yi kyau ko ba haka bane to ka duk lokacin da ga dama zaka sai da kayanka ka siyar masa yanzu amma ba ku yi da sharadin cewa dan itacen nashi bane to bayan ya fito ya nuna zaka zo ka kade kayanka shi kuma shikenan itacen dabinan nashi ne in ta kare nan gaba kuma kaga ya zama amfaninsa amma na wannan lokacin kilin da kai saboda ai kai ne ta yi da haka yana ƙarƙashin mulkinta sai dai idan kai ne ya sharɗanta maka zai ɗauka haɗin itacen ka bashi dama shi kenan mu daga baya kuma ba za ka zo ka ce a baka ba wannan ita ce ka'ida wali muslim a ruwaya muslim kuma ya ce mani ta'a abdan wanda ya sai da wani bawa nashi famaluhu dukiyar bawan dukiyar da bawa yake da ita lillazi ba'ahu ta wanda ya siyar ne illa an yastarda al-mubta'u sai dai wanda ya siya ya sharɗanta har da dukiyarsa saboda shi bawan mallakinka ne kun gane ko to dukiyar ta taka ce sai dai idan wanda ya siya to har kuɗinsa har dukiyarsa ma kala sai kenan na'am na'am malam yace alhaqa alfuqaha bil bai'i jami'i tasarrufat malaman fikihu sun riskar da dukkanin tasarrufat da da cinikayya ka an yakuna an-naqlu 'iwadu sulhin kamar ya zaman dabina an bada shi ne a maimakon wani sulhu to shi ma idan an masa ta wannan ta'abir din na wanda suka bada ne ko da ba cinikayya bace au sadakan ko sadaki aka bawa mace an daura aure sai ka bada dabino a matsayin sadaki bishiyar dabino a matsayin sadaki ko bishiyoyin dabino a matsayin sadaki to idan ka yi kilili sai da ka ba da sadakin naka ne sai dai kun shaɗanta matar ta shaɗanta maka cewa to har 'ya'yan itacen shikenan in ba haka ba naka ne kai ango da ka bada ko yawwa in ya ka cire kuma daga baya ci gaba da amfani da dabinanta aw ja'alahu sahibahu ujra ko ya zama ujra lada ka bada mutum ya maka wani aiki sai ka bashi dabino a maimakon ladan aikin to shi ma in ka mai kilili dan itacen naka ne sai dai in ya shaddanta maka shi da ka bai ladan aikin har da dan itacen ka yadda shikenan auhi ba ko kyauta ka ba mutum kawai kyauta ka ga dama ka ba mutum ba kasuwanci bane to nan ma in dai kai kilili dan itacen naka ne sai dai idan dai ka bai kyautan ya shaddanta maka ko kuma ka shaddanta cewa to har da dan itacen na baka shikenan amma in ba haka ba naka ne aw ghairi zalika ko wani abin da ba wannan ba mimma fihi naqlul mulki irin abin da za a samu ciratal mallaka daga mai shi zuwa ga wanda aka bawa ko ba kasuwanci bane in dai abu ne wanda zai tashi daga karkashin mulkin ka ya koma mulkin wanda ka bawa wanda ya karba kaga idan sadaki aka bada abin da ka cire naka ka bawa mace a matsayin sadaki ya tashi daga mulkin ka ya koma karkashin mulkin ta ko kuma kyauta ka bada nan ma ya tashi daga ƙarfin mulkin ka ya koma wajen wanda ka ba ko kuma ladan aiki ko wani sulhu aka yi to duk irin abin da zai shiga ƙarshen wannan ba sai dabino ba kawai ko ma me ka kiyasta akan shi to idan yana da wani manfa a gefe irin wannan to zaka ce sai ka sharɗanta da wancan abin kenan kuma kamar yadda aka yi magana akan bawa bawa shi ma kaga mulkin ka yake yana ƙarshen mulkin ka idan mutum ya siya ya tashi daga ƙarshen mulkin ka ya koma mulkinsa to wannan shi ne sannan kuma sai muka ga anna anna man ba'a abdan wa qad ja'ala bayna yadayhi malan yatasarrafu bihi fal malu lil ba'i illa an yastarta al mustarina dabba mai ciki an san tana da ciki ba za ku yi cinikayya ka ce ka sayar mai dabba amma ban da ɗan cikinta ko? a gani in ta haife naka ne ko in ya yadda da wannan cinikayyar kuma eh me ka ce mala a'a mai ciki za ta fi daraja mana sai ma na'am naka ne ba ka ji dan son banza kai wannan kai wata ka'ida akwai wata ka'ida amma wanda wannan abin yake shiga karkashin ta yasbutu tab'an ma la yasbutu istiqlalan abinda a shi a karan kansa baya tabbata to idan yana iya tabbata ta hanyar bin wani abin da yake tare da shi kama ce tabi da matbu sai yi magana akan wanda ya sai da bawa ka sai da mutum bawa kuma yana ka ba an ba shi dukiya shi bawan yana yana gudanar da ita to dukiyar ta mai siyar wance illa an yi sarital mustari sai dai idan mai siya ya sharɗanta cewa to ka sayar min har dukiyar da yake gudanarwa an gane yawa to wannan shine kamar yadda makaranta dai a baya babu nahayil mushtari an bai'i ta'ami qabla qabdihi babu da zai magana akan hanin hana mai siya ya sai da wani abinci in ka siya abinci ba za ka sai da shi ba kafin ka karba zai zama kamar ka sai da abin da ba ka da shi kenan an hana kuma wannan cinikayyar cinikin abin da baka baka mallake shi ba kaga wannan akwai rudi a ciki ko yawwa وعن عبد الله الحديث الرابع والستون بعد المئتين وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه وعن ابن عباس مثله daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma ya ce lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man ibta'a ta'aman wanda ya siya wani abinci ba dole wai sai abinci da fafe ba ko abinci kawai abin da yake a matsayin abinci wala yabi'uhu kada ya sake ya saida hatta yastawfiyahu idan awu ne abin sai ya tabbatar da awun a wajensa ka siya abin kwano biyar kuma kwano hudu ne yanzu ko an auna kwano hudu to idan ba a samu kwano biyar cikakke a wajenka ba karka ce zaka saida wani kuma an gane yanda ka siya nan sai ya ka cika awunsa ko kuma ya zamanto awu ne na sikeli shi ma sai an samu cikakken awun abin ya tabbata a yanda aka sayar ma tukunna kai ma ka saida wani an gane wa fi lafzin a wani lafazi kuma ya zo hatta ya kabi da har sai ya karba abin idan abin za ka je karɓo ne ka siya abu amma kuma ba karɓa ba kamar irin ciniki na salam ka ba da kuɗi akan cewa za a baka abun lokaci kaza a lokacin da kuka kulla cinikin ka ba da ana irin wannan cinikin yana kama da rance ko shine bai salam ka ba da kuɗin ka yanzu akan abu kaza sai shekara ko sai wata kaza sai lokaci kaza za a ba kuma abin kaza kaza ne sananne da komai to idan ba karba ba a hannunka ba kar kuma ka ce zaka saida wani kai ma wannan shine abin da yake nufi duk abin da ka sai abinci kar ka saida shi sai ka samu cikakken awun sa ko kuma sai ka karba ka gani ko a zaka je karbo yaro kudi a wajen wani eh aro kayan kamar ya ban gane ba oh to ai ba a cinikayya sai abin yana na shi zaka je karba wajensa kamar zaka saida masa ne ka bani misali kamar a matsayin rance zan je in saida kuma ya yarda wannan shine daban kamar rance ne kamar ya fi daɗi go malam ya ce ya fi daɗi to kaga wannan shine kamar ka karɓo abin zaka saida a wani ba na magana kun yi ciniki ka karɓi kuɗi kuma ba abin a hannunka kai a ba yi ciniki ba ka je karɓa yi kuma na abu ne da ban yi eh eh eh ko zaka da arba'in to kaga wannan kuma kai kayi ƙari a kuɗin da ka sai ake sai da shi yawa ka san kuma za ka yi ƙarin in ya sani wannan ba damu amma ana maganan cewa kun yi ciniki ka karɓi kuɗin mutum kuma babu abin a wajen kaga ba a wajen za ka ba shi ba yawa daga baya kuma za a zo a bada to wannan shine ba a so sai ka tabbatar da ka karɓi abin tukunna ka saida sai ce idan aka ce ta'am duk mat'um abin sha ne ko abinci ne duk ya shiga ciki an gane ko مالا يتي اختلاف العلماء ذهبت الحنفية والشافعية إلى أن إلى المنع من بيع أي شيء قبل قبضه wannan mazhabobin guda biyu hanafiya da shafi'iyya suna da ra'ayin cewa an ha- an hana sai da abin kowanne abu kafin ka karɓe shi an gane ko kamar yadda zo je a cikin wannan riwaya amma malikiya sai dai su hanafiya sun yi istisna'in aqar shine fuloti an san me fuloti gida wanda fili shine fuloti fili kare ko su sun istisna'in kare fa yajuzu indahum su ya halatta walau qawla qabla qabdihi ko kafin karba misali kai ne ka siya filin wani kuma baka karbi filin a hannunka ba kuma zaka iya saida wani su hanafiya sun istisna'in wannan kadai sai ya ce kuma wa zahabat wa zahabatil malikiyya fil mashhur anhum ila man ima bi'a min at-ta'ami bil kayl wal wazn khassa su kuma malikiyya nasu shine abin da ya shafi abinci ne na au kamar yadda lafazin hadisin ya zo amma wanda ba abinci ba to ba hana ba Mm. Eh. Eh. Kai To ka gani. Wannan rashin gaskiya ne da son zuciya da yi wa mutane yawa na zamanin nan. Ha kawai fa in baka saka alama ba a yana da alama ma fa sai wani ya je ya buga takardu na boge komai da komai. Ta muhi. Eh. Shi ne ya fara siya kaji da Allah. tsabagen to kaga dai duk wanda yayi wannan shi ya san za a nado masa ko ya ya mallaki wani abin da ba nashi ba na wasu na'am su malikiya sun tafi mashhuri daga wajen su shine kawai abin da shafi abinci ne kawai hanabila kuma mashhuri daga mazhaba su shine hana abin da aka siya na abinci ko sai da abin da yake na abinci ko au ko kirgawa ko siffa ko gani so su wannan su ne suka yi magana a kai su kuma mala ya ce wasu kuma daga cikin malikiya sun keɓance abin da yake abinci to kuma zai daidai da abin ya shafi awu ne ko ana sai da hitaru ne abin da za a tara shi a saida wanda ba auna shi ake ba an gane ko taru ake cako to wannan dai wasu yan ikhtilafat ne malam ya kawo ƙarƙashin wannan babu tahrimi bai'il khaba'ith wannan babi zai magana akan haramta sai da abubuwan da suke datti wanda shari'a ta haramta amfani da su aka haramta su to su ba an haramta sai da su malam yace daga cikin sufofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a littafan da suka gabata shine kuma akan harsunan annabawa alaihi salatu wasalam annahu alladhi yuhillu at-tayyibat wa yuharrimu al-khaba'ith yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana halatta abubuwa tsarkaka daɗaɗa kuma yana haramta wanda suke datti ne wanda cikinsu akwai wata cutarwa ga mutum ko da akwai ɗan amfani a ciki amma galibi cutarwar ta fi yawa wannan shar'antawan kuma ya game abinci da abin sha da abin sanyawa a jiki da wani wannan duk wasu abubuwa da suka shafi al'ada wanda zai amfani da shi matuƙar zai janyo cutarwa ga mutum khabith ne to annabi sallam yana haramta wayannan wannan daga cikin sifofin sa kenan Allah ya ce wannan ka'ida ce babba wanda ake kiyaye ta ga dukkan wani abu wanda yake tayyib kuma ana kore ta ga dukkan abu da yake khabith wannan yana daga cikin kamala ta shari'a ta addinin musulunci hadisi na farko mala ya ce alhadithu alkhamis wa sittuna ba'da almi'ataini an jabir radiyallahu anhu annahu sami'a rasulallahi صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو بمكة عام, الفي عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه hadisi daga jabir dan abdullahi radiyallahu anhu ya ce ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a shekaran da aka yi fatuhu makka kuma a garin makka kenan yana cewa ga abin da manzan Allah yake faɗa ya ce inna allaha wa rasulahu ku sani ya ku mutane lalle Allah ya fara maganarsa da ƙarfafawa da taukidi ko ku sani tabbas Allah da manzansa harrama bai alhamri sun hana cinikayyar giya sai da giya ba sai giya wanda ka sani wanda ake korawa ta ruwa ba duk abin da zai amsa sunan maye duk abin da zai sa mutum maye ko menene ka ɗauka kawai shine giya in dai zai fitar maka da hankalinka ka yi maye ka fita daga hankalin da kake halin da kake ciki sunan shi giya an haramta saidawa wal maitati da kuma mushe wannan mushe ba sai dabba da ta mutu kadai ba har da wadda aka yanka ba a ka'ida ta shari'a ba yanka ba yankan shari'a ba ita ma mushe ce ko ta mutu da kanta ko aka kashe ta ko aka yanka ta ba yanka na shari'a ba ita ma mushe ce ita ma an haramta wal khinzir da kuma alade yawa wal asnam da gumaka duk wa'annan kowanne akwai wata cutarwa da yake yi wa dan da suke yi wa dan adam da jikinsa lafiyarsa ga kuma mujtama'a gaba ɗaya ma don haka saboda maslaha aka haramta akwai wanda gaba a cikinsu akwai wata ɗan amfani da ɗan adam yake samu akwai kuma cutarwa amma cutarwa ya fi akwai wanda kuma kwata-kwata ba amfani cutarwa ce faƙila sai aka ce wa manzala sallan baya ma ya faɗi wannan magana ya rasulallahi ya kai manzan Allah a ra'aita shu'umal maitati ka ba mu labari game da hukuncin kitse na mushe mana ka gani yanzu misali dabba ce ta yi mushe to za a iya cire kitsanta a yi amfani da shi shi ma an haramta fa inna hayu tulabiha sufun domin ana shafe jirgin ruwa da shi irin kwale-kwale ana goga jikin jirgin ruwa don wato katakon ya zamanto ya yi ƙarfi ya amintu kun ga ana amfani da shi ta nan ko wa duhanu bihal julud kuma ana shafa a jikin fata don ta yi kyau ta yi ƙarfi wa yastasfihu bihan nas mutane suna amfani da shi a matsayin kaman man fitila a ci balbal ko yawwa a ci balbal da ake zuwa mata ko irin fitilan mu haka wanda ake zuwa mata a kalanzir ko keron ko yawwa fitilar kwai ko fitilar ruwa duk dai in dai ana akwai fitilar da ake zuba mata mai dai irin kamar su a ci balbal din nasu ana amfani da wannan kitsan a zuba idan an narkar da shi sai ya zamanto ana amfani da ita wajen haskaka haskakawa faƙala sai ce la su ma banda su huwa haramun haramun ne sai malamai suka ce huwan nan yanzu na tambaye ku huwan nan zuwa ga me take komawa shi kitsan ko kuma saidawan ka kama saidawan yana nufin lahuwa albai'u din yake nufi saidawan haramun ne da haka za a iya amfani da shi kenan amma banda saidawa wani ita ce ka'ida na fata an gane sun maƙalar sallam sai maza sallam ya faɗa inda zalika a lokacin bayan haka sai ya ce qatalallahu yahuda Allah ya tsine wa yahudawa sun yi wani abu mummuna yana so ya tabbatar wa mutane da munin aikinsu sai ya fara da tsine musu annabi sallam har ya tsinewa ka san annabi sallam ya tsinewa abu ka san ai cikakken tsinan ne kenan yace qatalallahu yahuda Allah ya tsinewa yahuda ya kwashe musu albarka inna allaha lamma harrama shuhumaha lokacin da Allah ya haramta musu cin kitsan mushe a ya faɗa cikin suratul an'am ko mhm jamaluhu sai suka narkar da kitsan shine jamala azabahu azabuhu kenan suka narkar da shi sun ba'u sai suka siyar ayan hana su sai amfani da shi a cikin abinci su ci ko to sai suka sai suka narka shi suka dinga siyarwa fa aka lusa mana suka ci kuɗin wannan shine an ki cin biri sharo masa ko eh an ki cin dila an ci dila oh amma na ce an ki cin waye ne an sha roma an ci kuɗinsa kamar kai baka cin kare kuma za ka sai da kare ka ci kuɗin kare to wannan wani dabara ne suka yi hila ce wannan sai aka zarge su akan wannan hilar Allah ya haramta musu sai suka yi wata dabara suka dan gyara shi kamar yadda mutanen mu yanzu suna irin wannan a cikin nan malam yayi bayani kan cewa ba wa sai abin da ya shafi wannan ba kadai duk wata dabarar da mutum zai yi an haramta masa amfani da wani abu sai ya dan masa wata dabara ya caccanja dan ya samu damar amfani da shi ta wata bangare to an haramta wannan zaka shiga karkashin wannan tsinuwar kayi kama da yahudawa kuma an yi ana yin haka a cikin al'ummar mu saboda manzo Allah sallam ya faɗa mu'jiza ce yace la tattabi anna sunana man kana qablakum hadhu wal qabdatu bil qabda sai kun bi hanyar wa'inda suka gabace ku kamar yadda ake daidaita gashi a jikin kibiya ka gansu daidai wa daida a wani waje yace kaman sawu da sawu kafa da kafa daidai wa daida haka za ku bi hanyarsu inda wani daga cikinsu zai shiga cikin rami na damo duk kuncin shi sai kun kokari kun shiga kun bi su wato mana duk abin da za su sai kun kwaikwaye su yanzu ba a yi ana ta kwaikwayon yahudawa abubuwa da yawa ana ganin shine wayewa bayan kuma asalin jahilci kenan asalin ƙauyanci kenan duk abin da kaga sun yi mai kyau kana da can cewa wayewa ne tabbas eh mai kyau ne to inda za ka bi sassalan abin ba daga wajensu yake ba asali sun ɗauke shi ne ma a musulunci galibin abubuwa da yawa wanda mu a musulunce suke amma mutanenmu saboda an jefar da koyar musulunci inda musuluncin yake daban inda kai kai daban har galibi da yawa ana kan samu wanda suke arna sai suke suke mamaki idan mutum ya karanta musulunci kuma ya ga abin da yadda musulmai suke rayuwa to ya musuluncin daban kuma rayuwarsu daban wanda kuma bai karanta musuluncin ba sai ke muna na zato ga musulmai wasu mu in aka samu wasu bara gurbin musulmai suna ha'inci suna cin riba suna abubuwa marasa kyau ai musuluncin haka yake yanzu ba ana ta magana ta'addanci ana sufanta musulunci da ta'addanci bayan ko bai koyi da ta'addanci ba wasu bara gurbi ne aka samu suna aikata munanan laifuka sai a ce ai ga musulman naku nan ma ga abin da suke yi to yana daga cikin irin wannan ina fata an gane ko to don haka kenan annabi sallam ya faɗa dole sai an yi an samu wasu suna yi yanzu sai a haramta wani abu sai a yi yan wata dabaru dabaru dabaru abin nan ɗinsa yan kasuwa suna yawanci yan kasuwa sun fi irin wannan ko wanda ba yan kasuwa ne ko ma a me dai in dai ka san abu ne an haramta kai kuma za ka yi wasu dabaru ka me da shan halak a wajen ka kaito ka sani cewa ka shiga ƙarƙashin wannan tsinuwar ga na malam ya ce harama da ya ce huwa haramun da ya ce abdamiru ya udu ilal bai'i damirin yana komawa zuwa ga kasuwanci siyarwan ne don haka kitse na mushen za a iya amfani da shi an gane ko in dai amfani ne za ka yi da shi don haka anan ma malam ya ce dan amfani da za a yi da najasa abin da yake najasa ne kamar irin su alhamru giya an gane ko ko wannan kisan kuma amfanin da bai zamanto akwai ta'addanci cikin sa ba laifi an gane kawai siyarwan ne ba aka hana to ana nufin kenan yanzu misali kamar a ce a ce giya ta taba jikinka ina fata an gane to hara najisa ne kayanka eh ita ce haramun amma ita din ba najisa ba ce haramun ne shanta shurbal kan na alaikum salam kai me? kaji ka yanke dabbar ka ɗebi kitsan kai in akwai amfani da za ka yi da shi ba kamar yadda dai lafazin ya nuna nan za ka iya ya ce wayan abubuwan an haramta su saboda akwai cutarwa ta tare da su akwai ɓata hankali cutarwar jiki dukiya da kuma sharrika da adawoyi da abubuwa da yawa da suke haifarwa na farko mushe duk dabbar da kaga ta mutu ba a rasa wani cuta da ya kashe ta ba a rasa wasu bacterias wanda su ne sai kashe ta ko ya zama jini ne ya taru a cikin namanta ta mutu ina fata an gane ko kuma wani ki- wani wani sammu aka sa mata wani dafin aka sa mata ci ta mutu kaga idan aka yi amfani da ita aka ci zai iya cutar da dan adam zai iya cutar da lafiyarka eh in ba ta karasa mutuwa ba a to wannan kuma ai. Ah, wala. kai kai to to ne bana son bada labarin nan dai amma zan bada mutanen mu ne kun san mutanen mu na kauye na kauye na kauye fa ba na gari ba fulani na kauye su ne suke wani abu suna zuwa da irin su shigo gari din nan su sai da dabbobi shikenan wani ya shigo da dabbar sa a yanki aka ce kai kai eh, wannan me suke ce me ake ce musu ne kai modibo wannan dabbar ba sai da ta mutu ka yanka ta bakwa ya ce to gaskiya dai da da a, da asuba ta faɗi da safe muka yanke shi ta faɗi da asuba sun yanke ta da safe mutum ce ko a zai iya yi ba ta ƙarasa mutuwa ba yawwa to kaga irin wannan kaga da gaskiyar shi ta kila irin wannan ne ko Na'am. Sai mal na'am. Kai Muhammad. Ai na ka dona labarin. Kaza mata mushe ta yi wata. Ba sani ba gaskiya. Ba laifi bane da in ka mata in ba da Allah. Na'am. An situ. abu na biyu ya ce malamai sun yi istisna'i jamhurin malamai sun yi istisna'in wasu abubuwa a jikin mushe daga ciki akwai ash'ur ash'ar gashi idan za a yi amfana da gashin dabbar ba laifi walwabar wabar shine irin gashin jikin tumakai ko wannan na sama nan da ake cire ake yin bargo da shi wasuf ko suf shi ma gashin da ake cire a nasu warrish ko rish shine gashin tsuntsaye wannan dogon gashin nasu shine rish min almaita wannan ba matsala li'annahu laysa lahu silatun biha bahi da alaka da rayuwar abun ko da an cire wannan zai iya rayuwa ko ba haka ba to duk abin da yake da alaka da rayuwanta shine ake magana wala tahillu hayatu kuma rayuwa ba ta halatta da wani abun falak tasafu min khubutha ba zai zamanto ya dauki kasancewar ta ita datti wace shi wannan kaga gashin tsuntsu dan tsuntsu ya yi mushe ba za a ɗauke shi baya nuna in an cire gashin ma zai iya rayuwa inda an cire gashin ba zai rayuwa misali in ka samu kamar tattabara ka cire mata gashi za ta iya mutuwa kaga yana da alaka da rayuwanta to shi ma ba za a yi amfani da shi ba sai ce amma jilduha fa huwa najisun qabla dabgi fatan mushe shi ma najasa ne kafin a jeme shi in an jeme shi kenan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa turhul ma'u wal qarz ruwa da bagaruwa suna tsarkake ta yi za ka iya ba na musallam ya ga wasu suna jan mushin akuya ba ya ce ba za ku liki fatar ku yi amfani da shi ba suka ce an mushe to ai ruwa da baga ruwa zai iya tsarkake ta ta yi mushe kana son fatar ka fede ta ka cire fatar ka je a jeme maka ita shikenan ka yi amfani ba dai ta zama tsarki mai tsarki ba shikenan ai an ce maka ruwa da baga ruwa da kasa ka jeme ya tsarkake ta shikenan kawai za ka yi komai ne to ba ka da imanin da za ka iya haƙura kenan to kaga wannan kuma an ka ci kai ma ka samu da ka ci ka ci mushe kuma annabi sallam ya ce Allah da manzon shi sun haramta a ama fatuhu makka amma shekaran da aka yi fatuhu makka ko ya faɗa haka kuma ba a samu wata aya da ta ce ya halatta ba ana cin mushe idan an shiga kunci fa manattarra ghayra bagin wala adin fala ithma alai in an samu kunci ba ta'addanci ba waye zalunci to za a iya ci wannan ba damuwa shi ma gurgudan yadda zaka kawar da yunwa da halakar da kake fuskanta shi kuma a zubar da sauran kar ka yi guzuri ka tafi da shi ka ce to kuma ba za a tafi da shi gida ko a ɗaya to wannan yauwa to kaga wannan an halatta maka cin mushi amma wani hali ne ya janyo aka yi samu samu ba haka ba malam jamilu kawai ka ce saboda kai kawai nama gaba ɗaya ka rasa nama ma dole sai ka ci wannan mushi haba wani irin kwaɗayi ne wannan to mutum ya ce kawai ba za ka yi haƙura da wannan naman mushen ba guda ɗayan nan dai sai ce tahari sai kuma magana akan alkhinzir mun ji abin da ya shafi mushe ko to sai kuma alkhinzir shine alade shi an haramta cinsa da taba shi da kusantar sama gaba daya saboda shi khabith ne gaba dayansa khabith ne mufsada mahaba sosai ba maslaha a cikinsa saboda cutarwansa yace malam yace akan jiki da hankali da hankalin mutum cutarwa ce mai girman gaske saboda yana yana sa wa mutum wasu jinyoyi a jikinsa akwai wasu bacterias akwai wasu ƙwayoyin cuta ko da yanka in ka zo ka yi bismillah ma ka yanka shi sai ka sani ne akwai wannan ƙwayoyin cuta in kana ci sannan kuma na biyu yana yana haifar da yana gadar da ɗabi'u wato ƙiƙashewar ɗabi'a duk wanda suke cin alkhanzir za ka same su ba su da rahama a zuciyarsu ba rahama ba tausayi akwai buruda ta tare da su shine jafafu fi ɗabi'a ya kashe wa ɗabi'ar mutum wannan abu ne wanda ana ganin shi da gaske to don haka shi ba shi da wata manfa'a a cikinsa kun ga wannan maslaha saboda janyo mutane maslaha za a haramta shi sai abu na gaba abin da ya shafi gumaka su ma sharri ne gaba ɗayansa aiko saboda ta dalilin gumaka an yi shirka ga Allah an yi wayewa ba maganan maslaha a cikin gumaka sai malam ya ce dukkanin wa'annan abin sharri ne ba alkhairi a cikinsu ba maslaha sai kuma wani abu na gaba dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih idan muka lura da wanda suke da maslaha a cikin su kaɗan an yi magana a cikin alkurani akan giya an ce khabitha ce amma akwai manafi'u linnas ko dan kaɗan kaɗan manafi'u linnas to sai ake gabatar da mafasid ana gabatar da tunkuɗe mafsada wannan wata ka'ida ce usuliya ana gabatar da abin da yake an san mafsada ce za a gabatar da shi da tunkuɗe shi a maimakon janyo abin da yake maslaha akwai ƴan wata maslaha kaɗan to amma kuma akwai mafsada akwai matsala da zai janyo to don haka saboda kare wannan matsalar sai a haramta abin gaba ɗaya wa isin ma ka bani nafi'i ma ka gani ko wannan shine ita giya idan aka lura da ita sakamakon shan giya ita ce ummul gaba ɗaya kaba'is in ka sha giya ko kai maye za ka yi aikata laifuka da yawa karkashin wannan abun za ka iya kisan kai za ka iya zina za ka iya shirka za ka iya abubuwa da yawa za ka iya sata saboda hankalinka ya fita a jikinka to kaga wannan mafsada da yawa to dan saboda wannan a kauda wannan maslahar wato mafsadar sai a haka haramta su wannan dai a takaice kenan sai mu tafi zuwa ga babi na gaba babu salam hada babi zai magana akan wani ciniki da ake ce masa bai'u salam yana kama da rance sai dai ya saba da rance an san rance aiko ka ba mutum kuɗi zuwa wani lokaci zai biya ka to shi bai'u salam shine ake ce masa salaf dai za ka ba za ku kulla ciniki ne akan wani abu sananne ne abin amma abu kaza siffar shi kaza ka san shi sai a ce to zaka bada ka'idarsa zaka bada kuɗin yanzu akan naira kaza a majalisul aqdi ake bada kuɗin zuwa lokaci kaza za ku kayyade lokaci shi mai siyarwa zai kayyade maka ka yadda zuwa lokaci kaza zaka karba abin shine bai usalam ina fata an gane ko kamar ciniki ya kama da rance ka bada kuɗin yanzu kai kuma za ka karɓi abin da ka siya wani lokaci amma lokacin sananne eh daga baya za a kawo hajar sananne ya zama sananne ne abin ajalin musamman idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wannan shine ma aya tana magana akan wannan ne kamar da Abdullahi bin Abbas ya faɗa shine as-salaf a samu ka'idarsa shine a samu ajal musamman a samu waqt ma'lum da kuma abin ya zama ma'lum kar a yi gururi an siyar maka baka san meye ba bai'u majhul kenan ka siya abin da yake gairu malum wannan haramun ne amma ya zama sanannen abu ne abu kaza ne ka san shi hajar kaza ce kuma a ajiye maka lokaci sananne sai ka bada kuɗin yanzu daga baya karba wannan shi ake cewa bai'u salam ina fata an fahimta malam yace an yi ijma'i akan cewa wannan cinikayyan ya halatta ayar da take nuna shine ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu idan kuka yi cinikayya ta hanyar bashin nan zuwa wani ajali sananne to ku rubuta za a rubuta ne lokaci kaza lokaci kaza zuwa kaza za a karba amma ka'idarsa za ka bada kuɗin a wajen hadisai kuma wanda za mu karanta a babun nan za su nuna mana ijma'i kuma kamar yadda imamu shafi'i ya ce أجمعت الأمة على جواز السلام فيما علمت al'ummar musulmi malamai gaba ɗaya sun yi ijima'i akan ya halatta wannan cinikayyar cikin abin da na sani ba a taɓa rawaito wani wani ya saba ba amma sai dai akwai sharuɗa su ne ga su ga su sharuɗan da aka faɗa alhadisu salisu wa sittuna ba'da al-mi'atayn hadisi na 266 daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma qala yace qadima an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam al-madinata lokacin da manzo Allah sallam ya zo garin Madina bayan ya hijira daga Makka ya iso ya gabato masalako wa hum yuslifuna ya same suna irin wannan cinikayyar na rance fistimari abin da ya shafi ya itatuwa saboda su mutanen makka a madina mutane ne wanda suke manoma akwai shuka da itatuwa na dabinai da sauransu a suna yin wannan da ka'idar shekara wa sanatai ne ka'idar shekara biyu wa salas da ka'idar shekara uku ka ba da kuɗi mutum zai baka ko dabino ko wani shu ko wani ɗan itace zuwa shekara kaza ga kuɗin kuma sananne ne wa'adi sananne hajar sai lokacin a ce me munabaza ba zai zama munabaza ba ai akwai sharuɗa ka san shi shi munabaza in ka lura ai abin ba sananne ba ne ko gairu ma'alum yawwa ɗan itace ne yana jikin itace ba san nawa zai yi ba sai ka bada dan itace ina fatan kun gane to amma shi wannan akwai ikhtilafus ikhtilaful jins ma a ciki kuɗi za ka bada a baka wani abu amma kuma abun ba a lokacin ba kamar haya ko kai anya zai shi ne eh aha mhm mhm eh wannan kuma haya kenan sunan shi shi ma kira eh to yana da kusan kasan suna da kamancece na gaskiya akwai cinikayya wanda suna da kamancece ne da juna sosai faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man aslafa fi shay'in wanda duk ya yi wannan cinikayyar ta bada rancen nan fal yuslif fi kailin ma'lumin ai cikin wani awun abu wanda yake sananne wa waznin ma'lumin inna awun wato a sikeli ne zama sananne ila ajalin ma'alumin zuwa ga wani lokaci sananne wannan su ne ka'idar ma'alum ma'alum na'am na'am mm mhm eh ana wannan ana kullawa za ka ba da kuɗin gashi kuma da kakan zai baka a ka'idar yadda kuka yi to gaskiya akwai saɓani saboda zai iya yiwuwa idan lokacin ya yi in kuka yi wani ciniki lokacin da bazarar za ta zo ko kakar za a ce ko abin ya zamanto ya ƙara kuɗi ko ya rage za a samu matsala to wannan kaga zai zama cinikayyar ba za a yi ta a lokacin ba wannan shine to sai ce kadima nabi sallallahu muhajiran فوجد أهل المدينة لأنهم أهل زروع وثمار يسلفون وذلك بأن يقدموا الثمن ويعجل المثمن في الثمار مدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنين فأقرهم على هذه المعاملة ولم يجعلها من باب بيع ما, لا ما ليس عند البائع المفضي إلى الغرر annabi sallam ya zo ya tajjida mutanen madina suna wannan al'ada saboda su mutane ne suna noma da shuke-shuke da suke yi sai ya tabbatar da su a kai an gane ko bai sanya abin ya zamanto irin nau'in cinikin abin da babu shi a wajenka ba kai ne baka da abu ka siyar ku yi ciniki ka siyar wa mutum ka karɓi kuɗinsa kawai zuwa wani lokaci kuma babu abin a wajenka kuma ba wani abu bane sananne da aka faɗa kawai wannan rudi kenan an rude shi kawai bai san ma me yake yi ba za a samu matsala daga baya sai bayyana musu kuma mu'amala ce wato wanda mai kyau akwai dan tausasawa wataƙila shi wanda zai baku kuɗin shi baya son ya in ya rike kuɗin a wajensa wataƙila zai iya kafin lokacin da abin zai samu zai iya bata ko kuma ya ya wato tafiyar da kuɗin a wata hanya daban kaga sai ya baka zuwa wancan lokacin da shi kuma zai karba abin a wajenka akwai sai sharuɗa kamar yadda muka mun dan bayyana su ko ya zo mu'ajjal wala budda fil ajali an yakuna ma'luman mu'ajjal ma'ana an jinkirta ba da shi shine zai da masalaf ka ba da kuɗi amma ba yanzu za a baka hajar ba sai wani lokaci bai halatta a ce za a bada lokacin ba kuma a kirahi wato salaf ko kuma ya zamanto wani ajali wanda yake ba sananne ba sannan a karɓi kuɗi a wajen a ba da kuɗi sai dai wanda yake shiga wani babi kuma daban a ba da kaya me daga baya ba da kuɗi to wannan dai an yi magana akan bai wasalam din shi haka yake ban san wancan din ba gaskiya ka ba da kaya a ba kuɗi daga baya eh wannan bai'ul aina ne sunan shi aina ko aina wannan ana ce masa kusan ciniki biyu cikin ciniki ɗaya ne kuma riba ce za ta shigo ciki riba ce ta jinkiri sai dai akwai malaman da suke magana cewa akwai ikhtilaful jins mota ce kai kuma kuɗi ne zaka bada kaga jinsin ba ɗaya bane shi kuma idan za ikhtilaful jins za ku yi cinikai yayin da ku ga dama ne na wannan akwai wanda suka kafa hujja da nan na'am jingina a jingina ita ma akwai ta akwai ta addini musulunci akwai sharɗanta ita ma suna yana gaba za mu zo babin jingina insha Allah yana nan shi ma zaka ji bayanin ka an situ babi na gaba babu shuruɗi fil bai'i babi da zai magana akan sharuɗa a kasuwanci sanya sharuɗa sanya sharaɗi wal aslu fi shuruti as-siha wal tizamuha liman sharatat alayhi shuritat alayhi asali dai a sharuɗa shine ya inganta ayi kuma wanda aka sharɗanta masa wajibi ya lazimci ya zauna akan wannan sharadi saboda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa al muslimuna inda shurutihim illa shartan ahalla haraman aw harrama halala musulmai suna kan sharaɗin da suka yi a kasuwanci sai dai sharaɗin da ya halatta haram ko ya haramta halal wannan shine amma in dai sharadi bai halatta wannan za ku iya tafiya akai alhadisu sabi wasu tuna badal miyatai ne an aisha ta radiyallahu anha qalat hadisi daga na aisha radiyallahu anha ta ce ja'atni bariratu wata baiwa mai suna barira ta zo wajen nan aisha tana mata hidima kuma baiwa ce ta wasu tana mata hidima a maimakon ta ta ba ta ladan hidimanta faqala sai ta ce katabtu ahli ala tis'i awaqin na yi mukataba kaman fansar kai bawa ya fanshi kansa kai da shugabanka mai mulkinka sai ku yi da shi ya sharɗanta maka akan cewa idan ka kawo dubu kaza ka ‘yanci kanka sannan kuma za a ƙassama shi zuwa lokaci kaza kullum duk sati duk wata duk shekara za ka kawo naira kaza za ka kawo abu kaza har ka cika wancan adadin in ka cika shi kenan kana cikawa na zama ya kamar na yanta ka kenan to yayin da na yanta kuma kaga ina da falala akan ka saboda ni da yanta ka sannan kuma za a iya samun su gado da sauran abubuwa za su shigo to ita ta yi mukataba da wanda suke da mulkinta akan cewa za ta biya su za ta ba su tis'i awakin uqiya tara mun san uqiya nawa ne ko dirhami nawa ne uqiya daya arba'in ko to guda tara arba'in arba'in so tara ya kusa miliyan ko to ka gani ko to uqiya tara fi kulli amin uqiya a kowanne shekara zan ba su ukiya ɗaya fa'ini ne sai ta zo ta ce na Aisha ki taimaka min in samu in fanshi kaina fa qultu na Aisha ta ce sai na ce mata inna in ahabba ahluki ki je ki ga ma wato masu mulkin naki idan sun yadda an a'udda lahu an a'uddaha lahum in ba su gaba ɗaya a lokaci ɗaya in tattara musu gaba ɗaya ukiya tara in ba su wa yakunu wala'uki li ya zamanto ‘yantawarki a hannuna yake ni nake da wannan falalar fa'altu to zan yi shi ne kawai sharaɗina fa zahabat bariratu ila ahliha sai ta koma wajen ahalinta fa qalat lahum ta ce musu ga abin da na Aisha ta ce ni kuma kun a misali yadda muka yi mukataba na je wajen wacce nake mata hidima ga abin da ta ce na nemi ta yi kaza kaza kamar da yadda abin ya faru fa abu sai alaiha sai suka ki suka ce su ba su yarda da haka ba kawai ki je ki dinga kawo mana su me yasa ba su yarda ba saboda suna so a ce a hannunsu ta yantu sannan kuma wannan gwargwadon kuɗin da za su samu za su iya samu su wato amfani da yawa wanda tsama'i ne wannan kwaɗayi ne faja'at min indihim sai ta dawo daga wajen su rasul sallama jalisun lokacin da ta dawo kuma Allah yana nan ya zo tana tare da na Aisha faqalat sai ta ce inni aradtu dhalika alaihim na je na musu bayani fa abau suka ki illa an yakuna lahum walwala sai dai zamanto su ne dai suke da falalar cewa su suka yanta ne fa sami annabi sallama sai annabi sallama ya ji wannan labarin fa akhbarat aisha annabi sallama sai ta bashi labarin ga abin da ya faru ga yanda muka yi da ita ga yanda ta zo ta ce mu fa qala sai ce khudhiha ki karbe ta washtar lahumul wala ki shartanta musu wannan wala'in cewa ke ce mai wala'in kuma ki ba su kuɗin fa innamal wala'u liman a'taqa kawai shine kaida wala'i yana ga wanda ya yanta wanda ya yanta mutum shine da wala'i ma'ana su sun yadda su karbi kuɗin amma kuma su za su yanta su wala'in yana wajen su ka ji wani abin nan to yawa sun yi son kai fa'alat aisha sai da aisha ta yi hakan sun maka nabi kama nabi sallama fin nasi sai manzo Allah ya fito cikin mutane zai yi khutba yayi bayani akan matsalar da aka samu فحمد الله وأثنى عليه يقول الله يبو غري ثم قال أما بعد كسورارا فما بال رجال me yasa mu wasu mutane ne me yasa wasu mutane yastatuna shurutan suke shartanta wasu sharuɗa laysat fi kitabillahi wanda babu su a cikin littafin Allah me yasa haka za ku zo ku shartanta mutane sharadin da babu shi a addini ma kana min sharadin laysa fi kitabillahi to ku sani duk wani sharadin da babu shi a cikin addini babu shi cikin littafin Allah fa huwa batilun shirme ne wannan ƙarya ne kawai wa in kana mi ata shaɗin ko sharaɗi ɗari ne malamai suka ce ya faɗi ɗari ne saboda ta'akidi ba wai yana nufin sai in ya wuce ɗari ko ko in bai kai ɗari ba a'a kawai ta'akidi ne ƙarfafawa ne kamar kai ne ka ce ko malala gashin tinkiya kaga ka ce ko da malala gashin tinkiya ka bani ba zan yadda ba ka ƙarfafa ne qada'ullahi ahaqu yace hukuncin Allah shi ne mafi gaskiya mafi kasancewa gaskiya wa shartullahi sharaɗin Allah ausaku shi ne mafi amintuwa wa innamal wala'u liman a'taqa ku sani wala'i yana ga wanda ya yanta mutum shi ne yayi dalilin yanta ka to dan haka wala'i yana ƙarshen sa kamar yadda muka magana kataba idan aka ce mukataba shine bawa ya fashi kansa ta hanyar bada wani abu an rike ko alaikum salam bayin abinda na faɗa kenan yanzu ko au wala'i wala'i shine idan ka yanta mutum ya zama to kai ne ka yanta shi shine wala'i eh maula ana cewa maulawa ne ko shine wala'i bararren bawansa yantaccen bawansa ko ya ce maulawa ne mana yantaccen bawan wane Darabi? Ƙarfe nawa? nawa biyar da arba'in da shida biyar da arba'in da shida kai hadisi biyu ne rage to za mu karanta su kawai ba tare da shi- bayani ba ko Hmm? mu karanta ba da bayani ba tare da bayani ba to alhaji samin wa sittuna ba'd al mi'atayn 268 daga Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu annahu kana yasiru ala jamalin lahu yana tafiya akan wani raƙumin sa kad a ya raƙumin ya gajiya yayi rauni fara da an yusi yusayyibahu sai kawai yayi nufin ma ya saki raƙumin ya tafiyarsa kawai ya huta shi ma ya yarda wallan mangoro ya huta da kuda ko wala hikani nabi sallallahu alaihi wasallam sai ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da ni a hanya fa da ali sai ya mun addu'a wa darabahu ya dan daki raqumin kawai sai raqumi fasara sairan ya ci gaba da tafiya mu'jiza kenan ta annabi sallama nabi sallallahu alaihi wasallam kadin bai taba irin wannan tafiyar ba tun da yake annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ya daki raqumin kawai karka ce kai magana da wannan wannan mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam sun makala sai ce bi'nihi bi uqiya ka sayar min shi mana uqiya daya qultu sai nace la ba zan gaskiya ba zan iya sayar maka ba kar ku ga kaman ya saba manzo Allah sallama ba umarni bane fa ya bashi yawa wannan shine malamai suna fidda wata kaida nan kar ka cewa ya saba ba umarni bane yana da rama ya ce ba ba zai siyar ba kaza za a yi ciniki duk wannan ba laifi bane ba umarni bane sun makala bi in yace siyar min mana fa bi itu kawai sai na siyar masa bi ukiya da ukiya wastasnaitu amma sai ne togaciya na kafa sharadi humlanahu ila ahli akan cewa zai ɗauke ni yadda muke tafiyan na har sai ya kai ni gida ka yadda kai annabi sallama ka yadda sai ya kai ni gida tukunna sai in da in baka raƙumin falamma sai ya yadda suka yi wannan sharɗa annabi sallama falamma balagtu yayin da na isa gida a taitu bil jamal sai na kawo masa raƙumin fa na qadani sama da sai ya bani kuɗin summa raja'tu sanan na koma gida fa arsala fi athari bayan na koma sai ya ce ya- ya tura aka kira ni da koma ta yace in dawo fa qala sai yace "Ata- aturani ma kastuka li akhudha jamalaka shin kana kaman kana zaton nayi cinikekeniya da kai ne an ce ma kasa kaman kai magana da mutum wajen siyan kaya kara mun rage mun shine ma- ma kasa kana tunanin nayi cinikayya da kai ne saboda kawai in karbi raƙuminka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mai haka yace khudh jamalaka karbi raƙuminka ka tafi kun ga karamci na maza Allah sallama wa darahimaka da kuɗinka kuma gashi fa huwa laka ya zama naka ga kuɗin ga raƙumin wa zai iya wannan yanzu Wa zai- wa zai iya wannan sai wanda yake koyi da annabi sallama ko ka siya abu a wajen mutum ka maida masa kuma kuma da kuɗin shikenan mm sadaqatul jariya na'am Kai. to akwai wasu abubuwa da amma za mu tsallake sai mu je akwai bayanai da yawa na mazhab na malamai a ƙarshen wannan da magana akan sharaɗin kansa ma hadisi na gaba hadisin abi huraira radiyallahu anhu kala yace na rasulullahi sallallahu alaihi an yabi ahadirul libadin wannan hadisi mun karanta sa baya ko mazauni mazaunin gida ko ɗan gari ya sayarwa ɗan ƙauye kayansa ya mai dillanci wala ta naje shuka da ku yi ƙarin farashi wala ya bi'a arrajulu ala bai akihi kada mutum ya yi ciniki akan cinikin ɗan uwansa wani yana sai da abu kai ka janyo mai siyan ka ce za ka ƙara masa wani abu wannan an haramta wala ya khutub ga ƙarin kuma da babu a wancan wala ya khutub ala khitbati akhihi kada ka nemi aure akan neman auren ɗan uwanka eh in ka san wani yana neman aure kar ka je matakar an yi magana an yi khutba kun gane ko an tabbatar an bai karka je ka ce kai ma zaka nema fala tasalil mar'atu talaqa ukhtiha kada mace ta nemi mijinta ya saki kishiyarta kawai ko ta ziga shi ta iza shi ta ingiza shi ta sa ya tsani wancan hanyar sake ta litakfa ma fi ina'iha saboda za ta kifar da abin da ke cikin ƙwaryarta ƙwaryar waccan ma'ana arzikin da take samu a ƙarƙashin mijin ciyarwa da kyautata da yake mata zai zama babu yanzu kenan ta yanke wannan za a samu adawa za a samu ah. an ba a bashi ba za ka je ka nema mana kai ma ba ta sanyi tana son ka ba ya ba ah na'am malam mai magana anan yace tahrimu khitbati nikahi ala khitbati akhihi hatta ya'lam anna al-khatiba rudda an talabihi idan an idan ya ji ya nema an bashi dama to kai karka je ka nema shine khutba din ka je ka nema saboda a ka'idar musulunci shine ba wai za ka ga yarinya kawai akan titi tana tafiya ka tsare ta ka ce ina son ki kaza kaza kaza wannan ba neman aure bane kawai wannan kana wani abun ka ne ka'ida shine neman aure ta maka ɗabi'unta halayenta ko ka je da kanka ko ka tura wasu wakilanka su je su tambaya maka to an baka dama ta neme ta ka je ka nemi yardarta wannan shi ake mai kifa to idan baka san idan aka yi wannan kai ka san cewa wani an bashi to kada ka je kai kuma daga baya ka zagaye kai ma ka nema haramun ne wannan haram ka ka ta haram sai dan ka samu labarin an maida wancan kamar yadda kace ta ce ba ta son shi ko an maida rudda talabihi ba amsa mai ba saboda za a iya samun kishi da adawa da ta'arud da qat'ir rizq duk zai iya shiga ƙarshen wannan idan ya san yana neman aure an ba shi kai kaje ka nema in ya samu labari ya kace tunanin na da shi ai sai nan man shekara ko ku ta rigima da sauransu to wannan zai zama na'am shi ma bai biyo ka'idar shari'a ba kai kaje ka tambaya mana kai ka san ba ka'idar shari'a yau ba inda ka san bai tambaya ba wannan ba ka'ida ba ka'idar shari'a zaka je ka nema eh shi ma ka san za a samu matsala karka yi gaskiya in ka san za a samu matsala shi ma karkai saboda shi ne menene dar'ul mafasit ko na eh mana in ba a bashi ba za ka iya zuwa kai ka nema ba damuwa ba ka yi laifi ba سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك